أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta musamman ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Lahadi ko 18 ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 da muna cikin suratul baqara zamu tashi daidai fadan Allah madaukakin sarki kaifa takfuruna billah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kaifa takfuruna billah, ta yaya kuke kafirce ma Allah maɗaukakin sarki, wa kuntum amwata, wanda da kun kasance amwatan matattu, fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku, thumma yumitukum sannan ya kashe ku, thumma yuhyikum sannan ya daɗa rayar da ku, thumma ilaihi turja'un sannan ya zuwa gare shi ne makomako gaba ɗaya. Ƙala imamu Dhahak daga Abdullahi ɗan Abbas, ya ce abin da ake nufi da kun kasance da a matsayin ƙasa, bi ma'ana haka Allah ya halicci annabi Adam salatu wassalam, sannan ya bar shi haka nan bai busa masa rai ba. Daga baya, Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku. Ina fatan mun gane, kenan kaga wannan mutuwa ta farko kenan. sannan ya raya ku bima ya samar da ku kenan kaga ga rayuwa ta nawa eh aiwa sannan kuma zai kashe ku ya shigar da ku a cikin kaburburan wata mutuwa ta bigo sannan kuma zai rayar da ku a gobe alkiyama rayuwa nawa kenan rayuwa biyu mutuwa biyu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wata sura amatta na thnataini wa ahyaita na thnatain Allah ka kashe mu su biyu sannan kuma ka raya mu su biyu kashewa ta farko da Allah ya halicce mu da ƙasa kafin ya halicce kafin abu mana rai kenan kaga wannan mutuwa ta farko kenan bayan Allah ya busa mana rai an samar da mu a doran ƙasa rayuwa ta ɗai kenan an gane ko sannan kuma Allah ya kashe mu ta hanyar shigar da mu a cikin kaburburan mu mutuwa ta biyu kenan sannan Allah ya tashe mu gobe alkiyama dan yi mana hisabi kaga rayuwa biyu kenan rayuwa biyu mutuwa Allah ya ce dan me kuke kafirce mu Allah Allah madaukakin sarki da yake kashe ku sannan ya raya ku sannan ya dada kashe ku sannan ya raya ku sannan ya zuwa gare shi ne makomako kenan kaga Allah da ke da iko akan haka gare ku sannan kuma ba ku da mota mafaka sai kun koma gare shi ta yaya za ku kafirce mishi in kuna da hankali kun san abin da kuke yi sai ku yi imani da shi ku mishi da'a da biyayya akan abin da yake so da ku saboda ya muku kyakkyawan sakamako gobe na kaya wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta muku dukkan abin da ke cikin ƙasa gaba daya duwatsu dabbobi itace bishiyoyi da makamantansu gaba daya Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce su gaba ɗaya don arzita ku don ku yi amfani da su da wasu ababen da ke cikin ƙasa ma na taskoki irin zinariya da azurfa da baƙin mai da kuke tonowa ku sarrafa shi ku hudda isansu da makamantansu duka Allah ne ya taskance muku su a cikin ƙasa domin ku yi amfani da su sun mastawa ila sama bayan Allah madaukakin sarki ya shimfida ƙasa sannan ya nufaci sama fasawahunna sab'a samawat sai Allah ya halicci sammai sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki akan dukkan komi shi alimun mai cikakken sani ne babu wani abin da ke boyuwa kalkashin ilimin Allah madaukakin sarki malamai sun yi bayani sosai game da kalmar thummastawa ila sama kowa ya bata ma'ana gwargwadon yadda ya fahimta amma zancen da ya fi kusa da daidai shine zancen da imamu tabari rahimahullahu ya yi da sauran wanda suka goma shi baya daga cikin mayyamayin malaman tafsiri suka ce sun mastawa ila sama ai ala alaihin na wartafa sai Allah ya ɗaukaka a kan sammai gaba ɗaya ya dabbara su da ƙudurarsa ya halicce su a matsayin sammai guda bakwai ina fata mun gani kenan kaga Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka akan samman shi gaba ɗaya yana saman samman shi subhanahu wataala ina fata mun gani sannan daidaita daidaita wadda ta dace da zatin Allah madaukakin sarki manhajin ahlus sunnati wal jamaa game da abin da ya shahi sifofin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya sifanta kanshi da su ko kuma wanda manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sifanta Allah da su tsarin manhajin ahlus sunna akan tafiyar da su ne kamar yadda suka zo ba tare da yi musu tawili ba ba tare da karkatar da su ba dangane da ma'anar da suke duka ta ma'ana ina fata mun gane akan bar su akan haƙiƙanin su bisa ga yadda Allah madaukakin sarki yake nufi bisa ga yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yake nufi ina fata mun gane kenan kaga lafazin istawa Allah ya daidaita babu wanda ya san menene daidaita ta fuskar kaifiya amma da an ce daidaita kowa ya san me ake nihi da daidaita amma yaya ya daidaita babu wanda ya sani sai shi ina fatan ku gane eh to haka manhajin ahlus sunna yake duk abinda Allah ya baiwa kanshi na sifa sai mu zartar da wannan abu duk abinda annabi ya ce Allah na da sai mu yarda da yana da ba tare da karkata wannan lafazin daga ma'anar da yake doka sai dai sai mu bar mu Allah sanin hakikanin ya abin yake ina fata mun gane shi yasa wata ra Imam Malik dan Anas rahimahullahu ta'ala yana darasi sai wani mutum ya daga hannu ce mishi yana da tambaya yace Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi stawa kayfa stawa Allah madaukakin sarki yace ya daidaita akan al-arshin shi wanda al-arshi gado ne na mulki na bunƙasa wanda shine mafi girma daga cikin dukkanin halittun Allah ya ce Allah ya ce ya daidaita akan al'arshin shi sai ce ma imamu malik kaifas hawa ya ya ya daidaita sai imamu malik ya ce da shi alistiwa'u ghairu mashhul a ce Allah ya daidaita ba wani abu ne wanda ba a sani ba kowa ya san me ake nihi da daidaita wal kaif ghairu ma'qul ya ya ya daidaita wani abu ne wanda hankali ba zai iya raskar shi ba wasu'alu wal imanu bihi wajib ka yi imani da cewa Allah ya daidaita wajibi ne don shi ya ce ya daidaita wasu alu anhu bid'a ya ce ka tambaya yaya Allah ya daidaita wannan bid'a ne shi yasa imam malik ya ce wanga mutanen a kora shi daga masallaci ina ganin dan bid'a ina fata mun gane duk abin da Allah ya ce yana da nasifa ka yarda ka yi imani cewa eh yana da ba a kallafa maka yawunin gano yaya abin yake ba ta fuskar kakaitawa ina fata mun gane eh to haka in annabi ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah na da abu a wurin ahlus sunna sai su yi imani da cewa Allah yana da abun nan da sifanta kanshi da shi na sifa amma ba sa dokar yaunin yaya abun nan yake saboda babu wanda ya san sifa Allah bale ya iya gano yaya wannan sifar take ina fatan mun gane yanzu karaman misali kowa ya san ana cewa dai dodo kuna ji ko an san dodo an san sunan wa ya sanya yake yaya hannun dodo yake me yasa ba ku san yadda hannun dodo yake ba ku gan shi ba ku san yadda yake ba wannan dodo fa wanda yake wani shirme ne ma ba san komi ne ne ba to ya za a yi ka gano sufa Allah yadda take kaga abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba sai dai ka yi imani cewa Allah yana da wannan sufa kuma tabbat sufa Allah ba ta kama da sufa halittun shi ta kusa ko ta nesa ina fatan mun gane sunan ne suka tara amma yaya suke ba iri ɗaya ba ne ko a sauran dabbobi za ka gane akwai bambanci a cikin siffar da suka yi tarayya da ita cikin suna ina fatan mun gane hannun raƙumi hannun saburo hannun ƙuda hannun kyankyaso hannun mutum duka sunan su mi amma iri ɗaya ne sun sha bamba wannan halittun Allah kenan ina labarin wanda ya halicci halittu gaba ɗaya kaga ba za ka iya gano ya sifa shi take ba sai dai ka sallama ka ba da imani cewa yana da wannan sifa na farko ta sha bamban da sifa halittun shi sannan kuma ba iya gano hakikanin yadda wannan sifa take saboda Allah madaukakin sarki shi yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda ke kama da Allah madaukakin sarki daga cikin halittun shi gaba daya tare da haka ya tabbatar ma kanshi ji kuma ya tabbatar ma kanshi mi gani shi yace da farko babu mai kama da shi gaba daya daga cikin halittun shi sannan yace yana ji yana gani tare da cewa bayan shi suna mi suna ji sannan kuma suna gani amma jin da gani ba iri ba ne ina fata mun gane jin bayu da ganin bayu wani abu ne wanda yake da haddi yana da iyaka yanzu a masallacin nan idan wani ya laɓe can lungu yana tattauna shi da wani mu da kenan ba mu san me yake faɗa ba ina fata mun gane shi yasa Aisha ta yi mamaki lokacin da wannan macen ta zo al-mujadila tana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amarin mijinta Aisha ta yi mamaki ta ce, Tana ganinta tana tattauna da manzan Allah, amma ba ta san me take faɗa ba, amma Allah ya ji ta a can saman samai gaba ɗaya. Daga jin Allah ya sha babban da jin halittar shi. Jinka idan aka maka yawa, aka haɗu a kanka baka san me yake faɗa ba. Ina fatan mun gane, haka jin Allah yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da dukan ku mutane za ku tashi mutanen ku da aljannan ku ku yi tsaye a fili guda ɗaya kowa ya daga hannun shi sama ya roki Allah bukatar shi Allah na jin ku kuma zai iya biya mu kowa bukatar shi sauti da cinkoson sauti baya tasiri a wurin Allah yare kala kala ba sa tasiri a wurin Allah hakkur ma Allah ya san me yake kai abin da ke cikin zuciya kamar Allah ya san kaga ashe Allah madaukakin sarki in ya sifanta kanshi da sifa sai mu dauki wannan sifan mu sifanta shi da ita kamar yadda sifanta kanshi da ita saboda Allah ba zai sifanta kanshi da abin da yake aibi ba ne ba Allah ya fi ku kishin kanshi ba zai sifanta kanshi da abin da bai dace da zatin shi ba subhanahu wa ta'ala sannan a aya Allah madaukakin sarki ya nuna mana ashe sammai guda bakwai ko wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat sai Allah ya halicce su sammai guda nawa guda bakwai malamai suka ce anan za mu iya samun wata fa'ida fa'ida shi ne yadda sammai suke guda bakwai haka Allah ya halicci kasai guda bakwai tun da Allah wani wurin ya ce wa min al'arzi mithlahun ya tanazzalul amru bai nahun Allah ya halicci sammai guda bakwai sannan ya halicci kasai kwatankwacin sammai ta fuska adadi yadda sama take bakwai haka ƙasa ma suke guda bakwai ina fatan mun gane hadisai ma sun tabbatar da haka imamu muslim ya fitar da hadisi an sa'id bin zaid daga sa'id bin zaid qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul na ji ma'aiki tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin manzo Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya doki daidai da kamu dani na ƙasa bisa ga zalunci Allah zai ɗora mai yaunin ɗoka ƙasa bakwai gobe alkayama ina fata mun gane duk wanda ke zalunci wurin awon karurrukan mutane da filayensu ya ɗoka daidai da ɗani guda to Allah zai ɗora mishi yaunin ɗoka wannan ɗanin tun daga na farkon shi har zuwa na ƙasa bakwai gobe alkayama ashe gobe za a sha mamaki ga masu cin karurrukan mutane wani zai za a sha mamaki a gan shi yana ɗauke da ƙasa don wani zai ɗauki filin da watakila zai kai a gadas ko wata unguwa kuma za a dora mashi irinsa ɗaya ɗaya ɗaya har guda bakwai gobe alkiyama wasu malaman suka ce za a rubuta da shi a cikin ƙasar nan har zuwa ƙasa ta bakwai wanda ya zalunci mutane a kai wanda ke nuna zaluntar mutane a kan filayensu ba ƙaramin haɗari ba ne ga mutum gobe alkiyama ina fata mun gane wanda ko me yawan daren shi a yau me yawan shi waye kai yawan azzalumai masu cutan mutane ta fuskar kararka har ya kai yanzu mutum yana jin tsoron sayan fili da kudin shi saboda azzaluman da suke kan filaye kuma abun mamaki zaka je ka sai fili a baka takarda wanga ma zai je a bashi takarda za ka gina mai filin ya ce nawa ne kai ka ce naka ne ƙarshe ku koma asali inda aka tsaye da mu wannan abu fa a hukumance ne nake baku labashi ashe ai ta titirtir ana mamaki wai yanzu abin da za a baku za a muku awo da shi ta fuska a gano mai wurin sai a ce a duba shekarar da ka sai naka kai to waye sai da musu duka gaba daya eh ba nan suka zo suka sai gaba daya ba sai a ce to wanda ya riga sai shine mai wurin wanda ya zo daga baya ba shi kuma ku kuka sai da mishi wannan wani irin zalunci ne wani irin ha'inci ne da yaudara da wanda za su samu matsayi a wannan gari ko su garuruwan na daban kaga sun mamaye filayen gari duka sun taskance su a cikin dukiyoyinsu su ba wanda suka ga dama su mallaki abin da suka ga dama da su wallahi tallahi sai ka biya su gobe alkiyama sai ka zo da wannan filayen gaban Allah gobe alkiyama wannan zalunci ne saboda ƙasa haƙƙi ne na al'umma gaba ɗaya wani bai kamata ya keɓanci da wani kaso banda sauran mutane ina fata mun gane da haka duk wanda zai zalunci ƙasa ta gona ce ta filaye ce ta karika ce ya shirya amsa gobe alkiyama sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai zo yana ɗauke da wannan ƙasa gobe alkiyama Allah ya shi mai kare sai Allah ya ci وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah ce wa irƙala rabbuka lil mala'ika, ka tuna lokacin da Ubangijinka maɗaukakin sarki ya ce da mala'iku, inni ja'ilun fil ardi khalifa, lalle ni Allah maɗaukakin sarki zan sanya khalifa a doron ƙasa. Abin da ake ce ma khalifa shine wanda Allah zai sa ya mai a doron ƙasa shine annabi Adam alaihi salatu wassalam. saboda abin da ake nihi da lafazin khalifa shine min khalafani fulanun fulana fil amri idza aqama maqamahu min ba'dihi kama a ce wane ya mai a wurin wane bayan wucewar shi idan ya tsaya a matsayin inda yake na yin aikin irin aikin da yake shine khalifa ina fata mun gane to Allah madaukakin sarki yace zan sanya khalifa a doran ƙasa wannan khalifa ana nihin annabi Adam da wanda za su zo bayansa su maye masa daga cikin halittun Allah. Annabi Adam da zuriyarsa har zuwa yau, ai kaga wasu ne ke mayewa wasu su wuce, wasu su wuce wasu su zo, wasu su wuce wasu su zo, haka za a yi ta yi har zuwa tashin alkayam. Shine inni ja'ilun fil ardi khalifa, wanda ayoyin alkur'ani suna gaskata haka. Allah madaukakin sarki yake cewa thumma ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شهوات إن فاتا من قال الله مدوك كن سركيتي وملائكنسا زن سن خليفة أدورا كسا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء sai mala'iku suka ce ma Allah maɗaukakin sarki a ta ja'alu fiha man yafsidu fiha yanzu ya Allah za ka sanya a cikin doron ƙasa wanda zai zo ya yi ɓanna a doron ƙasa wa yasfiku dima'a sannan ya zo yana mai zub da jini bi ma'ana suna karkashe kansu malamai suka ce me yasa mala'iku suka yi wannan magana mala'iku sun san gaibi ne ba su san gaibi to ya aka yi suka ce ma Allah ya Allah yanzu za ka sanya a doron ƙasa wanda idan ya zo zai yi ɓanna a doron ƙasa sannan ya dinga zub da jina ne a doron ƙasa? Shi yasa malamai suka ce, sun faɗi haka ne duba ga abin da Allah maɗaukakin sarki ba su labari na ɗabi'a ɗan adam da mutum haka yake. Da Allah ya gaya musu ne sai suka mishi wannan tambaya. wannan magana an karɓo ta daga abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan mas'ud da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce allah maɗaukakin sarki shine ya sanar da mala'ika ya ce musu zai sanya khalifa a doron ƙasa sai mala'iku suka ce ya ubangiji wannan khalifa da zaka sa a doron ƙasa yaya halin shi zai kasance idan ya zo doron ƙasa qala sai allah maɗaukakin sarki ce da su zai kasance idan ya zo ƙasa mutum ne mai zurriya zai ayayyafa sannan ‘ya'yansa za su dinga ɓanna a doron ƙasa suna yi ma junansu hasada shashi na kashe shashi to da Allah ya ba su labarin haka sai suka ce ya Allah a taj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu Allah zaka sanya a doron ƙasa wanda zai dinga banna a cikin ta wa yasfiku dima ya dinga zubda jini a doron ƙasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sannan mu fa muna yin tasbihi gare ka ya Allah muna tsarkake ka ta hanyar yin tasbihi da godiya a gare ka wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka daga dukkan wani datti ko wani abin da bai dace da girman ka ba kenan mala'iku suna gaya ma Allah in dai haka mutane suke yanzu an sa su a doron ƙasa qala sai Allah ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun to lalle ni Allah na san abin da ku ba ku sani Allah ya san hikimar da zai sa yi mutane sannan kuma ya san abin da ya tanada saboda mutane shi yasa zai sa su kasance khalifa a doron ƙasa ina fatan mun gane kuma daga cikin dukkanin tafsirar da malamai suka yi wannan shine tafsirin da yafi dacewa da daidai saboda akwai malaman da suke ganin cewa mala'iku sun ga aljanu sun rayu a doron ƙasa kuma sun ga irin rawar da aljanu suka taka a doron ƙasa ta fuska banna da kashe-kashe da zubda jini tsakankaninsu shi yasa suka ce ya Allah zaka sanya mutane a doron ƙasa su ma su zo su dinga yi irin abin da aljanu suka yi su dinga banna suna zubda jini a doron ƙasa malamai suka ce haka wasu suka ce amma wagga magana ba ta da madogara ingantatta saboda farkon wanda ya fara taka doron ƙasa wane ne annabi adam alaihi salatu wassalam kenan sai ya zamanto tafsiri na farko ra'ayi na farko shine mafi kyawar ra'ayi kamar da sauran malamai suka faɗa wannan magana ma imam al-qasimi ya ambace ta haka burhanuddin al-baqai ya ambace ta a cikin tafsirin sa cewa a ce akwai wasu wanda suka rayu kahin mutane magana ce wadda bata da inganci bata inganta ina fatan mun gani sai Allah ya ce وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون التي وعلم آدم الأسماء كلها Allah maɗaukakin sarki da ya halicci annabi Adam, an ce masa Adama ne saboda Allah ya halicce shi ne da ƙasa ya tura mala'ika ya ɗebo masa wuri daban-daban na ƙasa sai Allah ya haɗa su ya halicci annabi Adam salatu wassalam shi yasa hadisi ya zo a cikin musnad na imam Ahmad da Abu Dawud da imam Tirmidhi da sunan da sanadi mai kyau daga abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard lalle Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam daga damƙa ta ƙasa da ya damƙa daga dukkanin sasannin ƙasa wuri daban-daban faja a banu adam ala qadril ard shi yasa banu adam suka zo gwalgwadon ƙasa ja'a minhumul ahmar sai wani ya zo ja da shi wal abyad da fare wal aswad da baki wa baina zalika da wanda wanda ke tsakankanin haka wasahlu da mai sauki wurin mu'amala wal haznu da mai wahala wurin mu'amala wal khabith da mai muni wat tayyib da dada wurin mu'amala yadda ƙasa take da nau'i daban-daban haka mutane suke ina fata mun gane kenan mutane sun zo ne gwalgwadon yadda aka ɗibi ƙasa wurin halitta annabi adam alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki lokacin da ya halicci annabi adam ya busa masa rai wa allama adam al asma'a kullaha ai shine wanda ya ce ma mala'ika zai tashi a matsayin khalifa doron ƙasa ko sai Allah ya halicce shi ya sanar da shi al'asma a kullaha sunaye gaba ɗayansu bi ma'ana sunayen halittu aka sanar da shi aljanna da duk abin da ke cikinta na sunayen ababen da ke da sunaye na cikin gidan aljanna aka sanar da shi ƙasa sama rana wata da nau'ikan duk ababe na halittun Allah da sunayensu aka sanar da shi sunayen han mala'ikun da yake tare da Allah yake tare da su subhanahu wata'ala bayan Allah ya sanar da annabi Adama sunayen komi da komi gaba daya thumma aradahum alal mala'ika sannan Allah ya bujiro da waɗannan kayan masu sunaye alal mala'ika akan mala'iku faƙala an bi'uni bi asma'i ha'ula sai Allah ce mala'iku ku bani labarin sunayen wa'anga abubuwa wanda aka riga aka sanar da wasu annabi adam a.s. jazakunla khairan shi kuna bibiya waɗannan ababen da Allah ya sanar da annabi adam sunayensu bai sanar da mala'iku su ba sai bujiro da wannan ababen gaban mala'iku ya ce mai sunan waɗannan ababen ku bani sunayensu in kuntum sadiqin inda gaske kuke ku bani sunayensu suka ce in kuntum sadiqin kinnan tana komawa ga zancen da mala'iku suka yi lokacin da suka ga Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam sai suka ce wa junansu to lalle Allah ba zai halicci wani da ya fi mu ilimi ba ko falala a wurin Allah to sai Allah ya ce in abin da kuke rayawa da gaske ne na cewa ba zan halicci abin da zai fi ku fifi ko ba da ilimi da falala to ku gaya mana sunayen waɗanga abubuwa in da gaske kuke sun sani sai suka yi tsiba mai sani cikinsu gaba ɗaya mala'iku ba sun sunansa kalu gaba ɗaya sai suka ce gaba ɗaya suka ce subhanaka ya Allah tsarki ya tabbatar maka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu abin da baka sanar da mu ba mu san shi abin da ka koya mana shi muka sani ya Allah madaukakin sarki kaga kasantar da kai da mai da kansu ba kowa ba gaban ubangijinsu innaka antal alimul hakim ya kai Allah kai ne al-alim masanin sarki da babu wani abin da ke boyuwa kalkashin ilimin sa sannan al-hakim mai hikima cikin dukkan abin da ke gudanawa cikin al'amuransa gaba daya Kala sai annabi ya ce da annabi Adam a nan take tare da su. Kala ya Adam, tun da ku san sunayensu ba, ya kai annabi Adam, ya kai Adam, an bi uhun bi asma'ihim, ba su labarin sunayen wa'anga abubuwa. Kala, falamma an ba'ahun bi asma'ihim, lokacin da annabi Adam ya ba su labarin sunayen wannan ababen ya ce wanga sunan shi kaza wanga sunan shi kaza wanga sunan shi kaza gaba ɗaya karantar da su sunayen komai da komai daga cikin sunayen da Allah ya sanar da shi qala sai Allah ya ce ma mala'iku alam aqul lakum shin dama ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard lalle ni Allah na san abin da ke boye a cikin sammai gaba ɗaya sannan na san abin da ke boye a cikin ƙasai gaba ɗaya wa a'lamu ma tubdun sannan na san abin da kuke bayyana wa nazance wa ma taktu wa ma kuntum taktumun sannan na san abin da ku kasance kuna boyewa faɗa ku cewa Allah ba zai halicci wani wanda ya fi ku ilimi da falala ba na sani abin da kuka boye da kuka bayyana duk ɗaya ne a wuri na Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wannan shine abin da ya faru tsakankanin annabi Adam da mala'iku suna ganin cewa Allah za ka sanya wani khalifa a doron ƙasa wanda zai kasancewa maɓannaci ne yana zub da jini mu ko gashi ba mu da aiki sai yin tasbihi gare ka da tsarkake ka ya Allah maɗaukakin sarki to sai Allah ya keɓanci annabi Adama da ilimin da bai sanar da mala'iku wannan ilimin ba sannan ya fito da su ga annabi Adam ya ce ku gaya mana sunayen wannan abubuwan suka yi shiru ba sani ba sai ya ce annabi Adama gaya musu sunayen abubuwan nan duk kai karantar da su sunayen wannan abubuwan ina fata mun gane shi yasa Allah ya ce musu to ku sani ni na riga na san abin da kuke bayyanawa kuma na san abin da kuke koyi sai Allah ya ce wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah madaukakin sarki yace wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam tinama al'ummaka lokacin da muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam alaihi salatu wassalam gaba ɗaya fasajadu sai suka yi sujada illa iblis aba sai iblis ya ki yayi sujada bai yi sujada ba wastakbara yayi girman kai game da abin da aka ce yayi wa kana minal kafirin kuma ya kasance dama minal kafirin Allah ya san dama yana daga cikin kafir yau ne za su kafirce mu Allah madaukakin sarki wannan sujada malamai suka ce sujada ce da Allah ya fori mala'iku su yi ta ga annabi Adam dan yin biyayya da da'a ga Allah da kuma girmama annabi Adam alaihi salatu wassalam ina fatan mun gane wanda mu a yanzu a shari'an mu an shafe yin hakan wani ba zai yi ma wani sujada ba ba a ma kowa sujada sai wa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ina fatan mun gane wanda kahinmu mutanen annabi yusuf an ba su daman yin haka kwa warafa abawaihi alal arshi fa kharru lahu sujjada mahaifansa da suka je a inda yake suka ganshi gaba ɗaya sai suka faɗi suka yi sujjada ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam saboda ban girma da girmamawa ina fata mun gane so in an halatta musu mu a shari'an mu an haramta yin haka kafirci ne kai sujada zuwa ga wani wanda ba Allah ba madaukakin sarki malamai suka ce anan zamu gano falala ilimi da abin da ba ilimi bane ko shakka babu ilimi yafi jahilci malami yafi wanda ba malami ba hadisai da dama sun zo wanda ke nuna falalan mai ilimi falalan malami idan aka ce malami ilimin shari'a ta addini ba ilimin zamani ina fatan mun gane falala ta masu ilimin addini wanda suka karanci shari'a Allah madaukakin sarki suka santa sannan suke sanar da al'umma ita ina fatan mun gane imamu tirmidhi da imamu abu dawud sun fita hadisi da hadisi da sanadi mai kyau daga hadisin abi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya hau hanya yana neman ilimi a cikin wannan hanya Allah zai sauƙaƙa mishi hanya zuwa gidan aljanna annabi ya ce wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha li talib ilmi ridan bima yasna mala'iku sukan aje fuka-fukansu idan suka ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake aikatawa na neman ilimi ina fatan mun gane kai malami yana da falala daban-daban saɓanin sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa malamai su ne magadan annabawa ko al'ulama'u warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne annabawa ba su baro dirhami ku dinare da za a gaje su ba bayan su إنما ورثوا العلم سنبروا علمي فمن أخذ به أخذ بحظ وافر wanda ya ɗauki da ilimi to ya samu kaso mai girma daga cikin girmama da ɗaukaka shi ina fatan mun gane sannan daga cikin bayan Allah Allah ya nuna cewa ma'abuta ilimi su ne masu jin tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ku sani kadai masu jin tsoron Allah daga cikin bayan shi su ne masana masu sani sannan Allah ya yi shaida da kanshi ya yi shaida da mala'ikunsa akan cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi ya cike na ukun da masu ilimi shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ika wa ulul ilm da ma'abuta ilim bayan shaida Allah shaidan mala'ikun shi shaida ta uku suwa malamai ana nihin malaman addini kenan shi yasa nan sai Allah ya girmama annabi Adam alaihi salatu wassalam ta sanya mala'iku su masa sujada don girmama su saboda abin da yake dauke da na ilimi wanda su kuma ba su da shi ina fatan mun gane sai Allah ya ce aya ta 34
وإذ قلنا للملائكة اسجد وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين التي وقلنا يا آدم سيمك يا كي آدم أسكن أنت وزوجك الجنة كزونا دكيد ما تك أتكين جدا الجنة wa kula min haragadan haitu shi'tuma ku ci daga cikin gidan aljannan nan da abin da kuke so ragadan cikin yalwa da jin daɗi ba tare da kun wahala ba wala taqraba hadhihi shajara amma kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin idan ku har kuka kusance ta za ku kasancewa daga cikin wanda suka zalunci kawunansu ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi annabi Adam shine sai shigar da shi a cikin gidan aljanna ya halicci matarsa Hawwa daga haƙarƙarinsa na hagun ina fatan mun gane ya halicce mishi ita domin ya nutsu da ita suna na cikin gidan aljanna sai Allah ya ce musu su biyu ku ci daga duk abin da ke cikin gidan aljanna na ni'ima abu guda ga wata bishiya nan kada ku kusance ta ku ci ƴaƴanta in ko kuka ci ƴaƴanta to ku sani kun riga kun abga cikin zaluncin da kun zalunci kawuna kaga wannan itaciya ta kasance mu annabi adam da hawa a matsayin mi fitina da jarrabawa fa azallahum ash-shaytan sai shaydan ya tuntubar da su ya soka musu waswasi a cikin zukatansu a wata aya shaydan sai ya zo ce mu annabi adam shin ba ku so in nuna muku wata bishiya shajaratul khuld wa mulkin la yabla akwai wata iciya itaciya a cikin aljanna itaciya ce ta mulki itaciya ce ta dawwama da mulkin da baya tsuwa kaga ta hanyar biyu dan yayi dare su bai gushe ba yana sa musu waswasi har suka ci da wannan bishiya shine fa azallahum ash-shaytan sai shaydan ya tuntubar da su sai suka ci wannan bishiya fa akhrajahuma mimma kana fihi sai Allah ya fitar da su daga abin da suka kasance suna cikin shi menene aka fitar da su abin da suka suna cikin shi aljanna wa kunna Allah ce sai muka ce musu wa kunna habitu ba'dukum li ba'din adu muka ce ku sabka daga cikin gidan aljanna ku dawo a doran ƙasa shashan ku akan shashe makiya juna ne walakum fil ardi mustaqarru sannan kuna da mazauna a cikin doron ƙasa wa mata'un ilahin da kuma ɗan jin daɗi ya zuwa wani ɗan lokaci da rayuwarku za ta ƙare ajalinku ya kai ko ku ya zuwa lokacin da duniya za ta ƙare a koma zuwa ga Allah gaba sai Allah ya ce فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم wani ya iya tambaya ya ce wai wannan bishiyar da suka ci wace irin bishiyar ce haka malamai suka yi ta sabani tsakankaninsu wasu ce rezan ne wasu ce kaza ne a gaya maka wace irin bishiya ce kamar idan da mutum zai tambaya ce wace irin bishiya ce wani irin ƴaƴa ne wani ilimi ne wanda baya da amfani sanin shi kuma jahilta shi ba zai cutar da kai ina fatan mun gane so da dama mutane na irin wanga tambayoyin da ba su da fa'ida mutum kira kai tambaye ka ce wai kazan nan da ya faru menene bishiyan nan da annabi adam da hawa suka ce wadda aka hane su wata irin bishiya ce mangware ne in mangware ne ko tufaha in ka san shi me zai amfana ka shi in baka san shi ba me zai cutar da kai kai dai ka san an hana su ci sun ce kuma ƙarshe Allah ya sauke shi da gidan aljanna ina fata mun gane Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimat lokacin da annabi ya abin nan annabi adam ya yi abin da Allah ya hane shi fatalaka adam sai annabi ya karɓo annabi adam ya karɓi wasu kalmomi min rabbihi daga wurin ubangiji shi wanda zai yi amfani da su don Allah ya gafarta mishi ya fi masa kuskuren da ya wannan kalmomin su ne qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam yana faɗan wannan kalma sai Allah ya karɓi tubansa fata ba alaihi ya yafe masa abin da ya na kuskure innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah madaukakin sarki huwa tawwab shine mai karɓar tuban duk wanda suka tuba zuwa gare shi sannan arrahim mai jin kan bayan shi ba zai azabtar da su bayan ya yafe musu kuskuren da suka yi sai Allah ya ce qulnahbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kafin nan Allah maɗaukakin sarki yana karɓan mai tuba idan ya tuba zuwa gare shi duk irin laifin da ya aikata in dai laifi ya kasance tsakankaninka ne da Allah maɗaukakin sarki sai fa idan ya zamanto laifi ne tsakankaninka da sauran 'yan uwanka bayu kamakka to a wannan lokacin Allah ba zai yafe maka wannan kuskuren ba sai 'yan uwanka sun halatta maka shi idan ka zalunci mutum ka ci dukiyarsa ka ci ƙasarsa da makamantansu daga cikin abin da yake haƙƙinsa ne in ka shekar kana ɗaga mu Allah hannu ya yafe maka ba zai yafe maka ba sai in wancan ma'abucin haƙƙin ya yafe maka yanan sharaɗin tuba daga cin haƙƙin mutane ka nemi su yafe maka sannan Allah ya yafe maka ina fatan mun gane in suna nan ka san inda suke to mai da musu haƙƙinsu duke wani kasata ka zalunce shi mai da mishi shine haƙiƙanin tubarka yaudara kai ka kwashi dukiyar al'umma mai data dukiyar ƙasa ce sai Allah ya karɓi tubarka wannan lokaci ina fata mun gane ka saci kuɗin wasu ka yi fashi da makami da makamantansu mutanen yanzu baka san inda za ka samu su ba a rayuwa yi ta ba da wannan kuɗin da niyyar yi mishi sadaka har ka ga cewa ka biya wannan kuɗin kuɗin kale-kale ne ka tara kuɗin caca ne yaudara da moɗi ka tara ka zan mai kuɗin garinku tubakka ta gaske shine ka mai da wannan kuɗin gaba ɗaya zuwa ga amfanin al'umma kai dai ba za ka ci su ka ba da su a yi kwalta ka ba da su a yi titi a gyara wani abin da zai amfanin al'umma gaba ɗaya shine gaskiya tubanka daga wannan zaluncin da kai amma in tsakankaninka da ubangiji duk girman laifinka duk girman shi da yaunin shi rahamar Allah ta fi shi yalwa ta hi shi faci Allah maɗaukakin sarki yakan shimfiɗa hannayensa da dare don ya karɓi tuban wanda suka tuba da safe haka yakan shimfiɗa hannayensa da safe don ya karɓi tuban wanda suka tuba da daddare Allah yakan karɓa tuban bawansa matuƙar ransa bai zo fita ba ya zo gargara kenan kuma Allah ba zai fasa karɓa tuban bayu ba matuƙar rana ba ta fito daga yamma ba wanda ke nuna jinƙai da tausayi na Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce kunna habitu minha jami'a sai muka ce da su gaba ɗaya ku sabko daga cikin gidan aljanna fa in ma ya'tiyannakum minni huda su dawo ina su dawo ƙasa duniya wannan ni'ima yanzu an raba su da ita za a dawo rayuwar ƙasa da tsinka ake ana ce yanzu sai an sara ƙasa an shibka an bata ruwa ta fitar da iya sannan a mori da iya haga an sha bamban ko aka ce to yanzu ku dawo gidan duniya ku rayu a ƙasa fa'in ma ya tiyannakun minni huda, idan mai shirya ya zo muku ta ɓangare na da shirya, bi mana in manzo ya zo muku, ko wani annabi na turo littafi tattara da shi, faman tabi a hudaya, duk wanda ya bi shirya ta ya karɓa abin da na turo manzan nan da shi na shiryar littafi, fala khawfun alaihim, babu tsoro tattare da su gobe alkiyama za su shiga gidan aljanna, wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da suka baro baya a gidan duniya. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا wanda suka kafirce kuma suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta shiga wuta hum fiha khalidun su ababan dawwama ne cikin wuta ba za su fice ta ba har abada idan suka shige ta sai Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله ce ya banu Isra'il ya ku banu Isra'il wanda banu Isra'il ‘ya'ya ne na annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya ku banu Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi a gare ku wa aufu bi ahdi ku cika min alƙawalina na bauta ta shi kadai na yin da'a da biyayya akan manzan da na turo muku na kiyaye dokokina da shari'ata ufi bi ahdikum ni kuma zan cika muku alƙawarin da na muku na samun rayuwa mai kyau a duniya sannan kuma shiga gidan aljanna gobe tashi alƙiyama wa ya farhabun kuma ni ya kamata a ce kun tsorace ni kun tsorace abin da na tanada na azaba ga duk wanda ya kangare mai wa aminu bima anzartu sannan ku yi imani da abin da na sabkar na alkur'ani mai girma musaddiqan lima ma'akum saboda shi alkur'ani mai gaskatawa ne dangane da abin da ke hannunku yana gaskata littafan da ke hannunku na at-taura da injila a ciki ma an ba ku labarin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo wala takunu awwala kafirin bi ya ku banu isra'il ahlul kitab kenan kar ku kasance awwalu ka awwala kafirin bi na farkon wanda za su kafircewa da annabi Muhammad na farkon wanda za su kafirce mu alkur'ani mai girma wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku musanya da ayoyina wasu kuɗi kaɗan ko wani matsayi ko kuma samun fuska a wurin mutane wa iya ya fattakun ni ya kamata a ce kuna jin tsoro na kuna kiyaye dokokin da na azam sai Allah ya ce ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله يتشد سهر يقوب إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل kada ku dinga cakuɗa gaskiya da ƙarya ku bar kuna cakuɗa gaskiya da ƙarya ku gai gaskiya kawai wa taktumul haqq kuna ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhalin kun san abin da kuka yi ba gaskiya bane wa aqimus sala ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku ba da zakkar dukiyarku warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i kaga sifa ce ta banu isra'il ɓoye gaskiya ba sa gayin gaskiya sannan sukan cakuɗa gaskiya da ƙarya shi yasa littattafan da annabawansu suka baro musu na attaura da injila sun shigar da ƙarya a cikinsu sai suka cakuɗa tsakankanin gaskiya da ƙarya kuma sun sani da cewa an musu albishir an gaya musu a cikin attaura an gaya musu a cikin injila cewa annabi muhammad zai zo shine annabin ƙarshen zamani sun san shi a ilmance sun san sufofin shi kamar yadda suka san 'ya'yan da suka haifa amma daga ƙarshe sai suka ɓoye suka ƙi gai suka bar mutanensu akan banna suka bar mutanensu akan kafirci ina fata mun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake hana al'umma shi da su yi koyi da ahlul kitab kas su yi koyi da su na ɓoye gaskiya da cakuɗa gaskiya da ƙarya da munafici Allah baya son haka imamu abu dawud ya fitar da hadisi da imamu tirmidhi da ibnu maja da sanadi mai kyau hadisin abu huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ke cewa man ila min ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi sai ya boye wannan ilimin ya kigaye shi to wannan mutuna za a mishi lizamin wuta gobe alqiyama ya san mas'ala ta ilimi aka tambaye shi shiru ya kyali kamar da ake tambayi banu isra'il game da annabi Musa wai game da annabi Muhammad sun san Allah ya wasici a ciki suka ɓoye suka shafe suka gire suka kigai ko kuma a tambaye ka wata matsala ta addini da ka santa sai kai shiru ka kyale to azaba ce gobe alkiyama haka ibn maja ya rawaito da lafazin ma min rajulin yahfazu ilman fayaktumuhu illa ata yawm alqiyama maljuman bila jamin min nar babu wani mutum da zai harrace wani ilimi sannan ya ɓoye wannan ilimin ya ƙi gaya mutane shi face sai ya zo ratta shi alƙiyama an mushi linzame da linzamin wuta sakamakon ilimin da ya ɓoye kaga haramun ne ka san matsala ta ilimi wadda za ta amfani mutane ka yi shiru ka ƙyale ka ƙi gaya musu ina fatan mun gane wanda ya sha faruwa fa a cikin al'ummar da muke raye a yanzu tare da su sun san gaskiya ta bayyana gare su amma dan jin tsoron mabiyansu da jin yaunin kasa rasa matsayinsu a idanun mabiyan sai su kigaya musu gaskiya ina fata mun gani sai su shiru su kyale nan kowa ya ji garin ga wani malami daga cikin malaman bid'a da ke da'awa ta bid'a yana tafsiri me yace mun san da cewa addu'a da ake yi a taron suna a kaza kaza yace babu ita ya faɗa ko bai faɗa ba yace kuɗi muka ga ana bada sai muka ce aiki kaga ya faɗi gaskiya da bakin shi shekara nawa ahlus sunna suna ga wannan abubuwan bid'a ne amma mutane suka ki yarda saboda sarrai kuma ta bayyana gare su abun bid'a ne amma yanzu suna jin yawunin su dawo saboda mabiyansu kar su rasa matsayinsu kar girman su ya zube a cikin idanun mabiyansu wanda ba daidai bane gayi gaskiya ko da mabiyanka ba za su ji daɗi ba yau dan me zaka tara al'umman mutane su zo gaban ka zauna ka rika musu ƙarya me amfani haka eh gaya musu gaskiya wanda ya ji daɗi ya ji daɗi wanda ba zai ji daɗi ba kai ya ji daɗi wanda bai ji daɗi watakila daga baya zai fahimci gaskiya zuwa aiki da ita amma in ka fara musu da ƙarya ka tara su da ƙarya wallahi in ka ce ka ga musu gaskiya ba su yarda da kai ba sai yau kai tun yaushe shekara nawa ana tarkici da kai akan abu sai yanzu ka ce mana kai ma ƙarya ce kake eh wannan shine tasirin da abin nan zai yi kenan ina fatan mun gane wata ran ban mantawa akwai wani masallaci da nan shi mutane suka nace sai na bada sallah nace a a limamin kai ba ku sallah a ba matsala ba duk guda ne na ce ni fa kun sani ga yadda muke tsarin babu fatiha bayan sallah babu a ce karanto kaza ka suka takai ba matsala shiga ka ba shiga na ba su sallah na ba su sallah daga baya masu masallacin suka kai kara na wurin wani babban su suka ce ana saka kifa yanzu ga shi wani ya kai yana ba da sallah wurin kuma ga abin da ya faru jagoran yayin mun bokan ya ce wani abin nan duk da mu da kudin mun san daidai ne abin nan babu shi don mun sani haka ne mai amma waɗannan mutanen a bar su akan tsarin su kawai kaga ya riga ya san abin nan mine ne ba gaskiya bane amma a bar su akan tsarin sana ga Allah zai kiyaye shi gobe alkiyama billahi allazi Allah sai ya tsira shi gaban Allah sai ya bada amsa dan me zaka batar da al'umma alhalin kasa abin nan ba gaskiya bane ashe kai ba amini bane ba baka cancanci ka ɗauki amanan al'umma ba ka walakantar da al'umma annabi saboda matsalarka saboda abin da ku saba yau da gobe haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya kiyashe mai kare Imam Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Al-Awsat da Imam Ahmad cikin Musnad da sanadi mai kyau an Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa gare shi yace masalul ladhi yata'allamu al-ilma thumma la yuhaddithu bihi كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه kwatankwacin wanda zai nemi ilimi sannan ba zai koyar da wannan ilimin ba yana kama da wanda zai taskance dukiyar da baya infaki a cikinta daidai suke wanda zai zo yi karatu ya san karatu ya ki gaya mutane yana kama da wanda zai tara dukiya ya ki fitar da zakka a cikinta ya ƙi yin sadaka ya hana ma kowa kaga babu alkhairi tattare da shi haka shi ma wanda ya sani ya karanci ilimi sannan ya boye babu wani sauran alkhairi tare da shi wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare masu ruku'i ata'muruna an-nasa bil birri yanzu zai kasance kuna foran mutane da aikin alkhairi wa tansawna anfusakum ku kuna manta kawunanku wa antum tatluna al-kitab alhalin kuna karanta littafi afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ku gano hadarin haka ku dinga foran mutane da kyakkyawa ko kuma ba ku aikata shi ku dinga hana mutane daga mummuna ko kuma ku rika jema mummuna alhalin kun karanta kun ga hakan bai dace ba shin ba ku hankalta ku gani ba ku ganewa irin haka bai dace ba sam shi yasa Allah madaukin sarki ce ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alu Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Usama Usama bin Zaid qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa yu'ta bir rajuli yawm al-qiyama fayulqa fi nar za a zo da wani mutum tashin alkiyama ai wurgi da shi a cikin wutar jahannam a jefa shi jefa mai tsanani fatan dalika aqtabu batnihi sai ya kasance duk kayan cikin shi sun huto waje saboda tsananin jifar da aka yi cikin wutar jahannam ana jefa sa cikin sa zai fashe kayan ciki gaba ɗaya su fito fa yaduru biha kama yaduru al-himaru birraha sai ya dinga zagaye da kayan cikin shi irin yadda jakin nika ke kewaye da dutsen nika ya ka san da idan ana nika akan yi dutsen nika darma mishi icce a sa jiki yana kewa dan ya niki abin da ake so a niki na abinci to haka za a mishi a cikin wutar jahannam kayan ciki ga sanan sun fito yana zagayawa da su irin yadda shakki mai nika yake zagayawa da dutsen nika fa yajtami'u ilayhi ahlun nar mutanen wuta za su taru a wurin shi saboda suna ganin wanga yana da munin azaba fa yaquluna sai su dinga cewa da shi ya fulan ya kai wani malaka me same ka ne a yau muna tsammanin ba za a maka haka ba alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar shin da baka kasance ba kana koro da kyakkyawa kana hani da mumuna malam wani ne fa kai ke wa'azi ka hau minbari ka yi hudu ba ka ce kaza haramun ne jama'a ka koyo dar mutane cuta ba ta da kyau kar ku sha taba kar ku yi kaza ku daina harka kwaya ku yi kaza haram kar ku yi kaza haramun ne ba kai bane ke wa'azi ba kai bane ke kice ayi sallah ayi azumi ayi aiki alkhairi gaba daya fa yaqulu bala sai ce wallahi ni ne qad kuntu amurukum bil ma'ruf wa atihi na kasance idan na fore ku da al-ma'ruf abu mai kyau la atihi ni bazan yi shi ba sai in ce ku yi sallah ni sai in shiga sha'anin gabana in ce ku yi azumi in shiga harkokin gabana in ce kar ku yi kaza ni ba na yi wa anha anil munkari wa atihi in ce muku kaza ba da kyau ni kuma sai in aikata shi wannan shine sakamakon mutanen da zai dinga foro da kyakkyawa yana hani da mummuna shi yana je musu sabanin yadda yake ga mutane yayi muni sosai shi yasa za a samu malamai da dama gobe alkiyama cikin wannan yanayi na azaba sakamakon abin da suke faɗa ma mutane ba shi suke aikatawa Allah ke shi mai kare nawa ne daga cikin malamai wanda sifar su haka nan take yau bal ma wani malamin ma saboda rashin kumiya a fili yake saba ma Allah har an ganshi an saba da shi ya ce malam kenan ganshi ya hudo sigarin shi yana busa wani malamin ma za ga an zama da an hiddo argila ko take yana busa ba abin da ya dame shi kuma gobe zo yi wa'azi ya hudu ba masallaci alaka ta hada ka da shi ta kuɗi ya sama da kuɗin ya cinye ka buga ka buga ka rasa yadda zaka yi da shi kuma gobe ya hamun bari ya ce maka cin kuɗin mutane haramu haka na faruwa ko bai faruwa to irin su irin azabar ga aka tanadi musu gobe alƙiyama Allah ke shi mai kare ya hana mutane ƙarya shi ya dinga yin ƙarya ya hana mutane cin amana shi ya dinga cin amana ya hana mutane zalunci shi kuma ya kasance babban azzalimi to kaga wannan wa'azi bai yi amfani wa'azi bai yi amfani kaga wannan kafin ya fara ma kanshi mutane wa'azi ya kamata ya fara ma wa'azi kanshi in ya daina sannan ya kira mutane kuma ka sani idan Allah ya baka sifa ta girma a matsayinka na malami mai fada aje ka kiyaye aikata sabo saboda laifin ka dai a wurin mutane baya boyuwa kamar rana ce da azawar yau in wani malami ya banna garin ga nan garin mutum nawa ke aihuwa dan shegi barkatai ga sanan mazanata nawa ke da kwai ‘yan shaye-shaye nawa ke da kun, ‘yan iska wake su yawa, wallahi wani malami aka yi rashin sa'a ya motsa juna biyu duk garin ga kuwa sai ya sani. Duk fada, mazanaci ma zai dinga ba da labari, kai ka malam ga wani fa ya ka. Mazanaci fa, shi yasa sai malami ya kiyaye. Kuma mutane ba su ma malami afuwa, tare da cewa malami ba mala'ika ba ne. Malami na iya kuskure mana, yana iya tuntuɓe, yana in ba daidai ba, mala'ika ne shi da ba ya sabo, to wallahi Allah sai ya yi maka mutane su ya yi maka da shekara no da sun dibe ka da wannan aibin suke gana shi yasa yana da kyau sai yasa yana da kyau malami ya nisanci mi duk wasu wuraren tuhuma da wurin sabo da wanda bai dace ba na manta wani ke bani labarin wani malami ba malami bane ba dai haka dai amma yana dan abin da gare shi na karatu zaman daji ya kama su aka kallafa mushi sai ya dinga bara sallar juma'a yana kiya kai suka ce to tunda da ya dan iya dole shi zai shikenan hakuri ba su san ana tai ana tai kaga yanzu duk wasu abubuwan da yake wanda ba su dace ba dole yi ya nisance shi a matsayin limamin juma'a da ya hakura ana nan ana nan wata ran sai tahiya ta kama shi zai dawo gida ana cikin babban mota ana tahiya sai ya samo sigarar shi jawo sai ya kunna sigara yana sha sai wani ci'au malam kenan ka san malami wanda ke hawa mumbari mutane dubu sun san shi shi kuma bai san sa sai ce wa malam kenan kai ma kana dan busa sai ce wallahi uzuri ne ce ya ce darura ce a ba ce darura ce sai ya daina sha ya kashe zuwa can sai mutane ce malam gabar kyalla ko da ce gabar ki sai ce lalle to mutum ce har ga asibiti shi yasa malami sai yake yi irin wanga abubuwa wani ɗaya daga cikin malaman da ya shahara da da'awa da da'awa ƙasashen larabawa ana cikin harami lokacin aikin hajji sai ya ga wani mutum rike da sigari ko gulwas ce ko bice ce ce ko rosman ce sai cewa ne da girman ka kuma a wanga lokacin a wanga kwanakai masu dai kamata ya mai wa'azi ya shiryu ya ce kai ya ma hasa ya ce kai ga ta malam aidda malam dai ga dai wuri ne mai tsarki ba sai sa ta cikin alshi sai ya zo kamar haka ana darasi yana ta bayani zai buga misali sai ya daga haka kawai sai ya jawo fakenta mutane su ci subhanallah su ga ya duba ya ce billahi lasi ya yi tarantsuwa da ya samu tsoro fitar ga abin da ya kasance ga abin da ya faru kawai dai Allah ne kadar haka zai faru to shi ya sa malami sai yana nisan ta aikata laifi saboda idanun mutane kallon shi suke kuma ya ishi mutum abin yabo idan ana kirga kusakuran da ya aikata ina fata mun gane yanzu a ce wani ran nan yayi kaza a ran nan ne yayi kaza kenan mafi yawan aika shi ne alkhairi ne to amma sabana a ce wani dan iska ne kenan kaga gaba ɗaya harkokin shi iskanci ne cikin shi shi yasa malami yana da kima yana da daraja sai ya daraja ta kanshi kuma ya kimanta kanshi kare ya bar kanshi cikin kasanci kare ya bar kansa cikin walakanci ya kama jikin shi ko da baya da kar ya nuna ma al'umma baya da ya shiga ta mutunci shiga ta kima shiga ta daraja yanzu muna zamanin da mutane kyalli da girma yana kama su sama da ma ilimin in kana still kana kama jikinka kana barin geme mutane dole za su ce maka malam ko da kai ba wani malami ina fata mun gane shi yasa kenan malami aula a ce ya kama jikin shi ya tsabtace kan shi ya nisanta aikata munana saboda in ba haka ba Allah zai mishi azaba mai tsanani gobe alkiyama sakamakon munanan ayyukan da yake aikata ina ga kuma ne kamata mu dakata abin da mu faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya